أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد إن شاء الله قراتمنا بدماسي زام دورا دجا إن مكا قانا إمام بدماسي يشي وجدت عذابي في المحبة أعذبا بفرط غرام للمحبة أوجبا ولو كان موتي من حياتي أقربا شرطت بأني لا أزال مؤذبا بنار هواكم لا أبيء له شرا وجدت عذابي na samu azabata mana son da nake wa annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan bakin ciki da nake shiga da damuwa saboda rashin samu na je na ziyarce shi to wannan azabar da nake fama da ita wajattu azabi na samu wannan azabar tawa a azaba ita ce abu mafi daɗi a gare ni fil mahabbata cikin soyayya ma'ana azabar da mutum yake shiga saboda san abin da yake so to nan soyayya ita ba da azabar daɗi ne da ita eh eh shine bi fardi garami wannan azabar fa ina fama da ita ne bi farfi garamin saboda yawan tabege aujaba wannan abun shine abin da ya wajaba lil mahabbati ga masoyi daman duk masoyi sai yayi fama da wahala walau kana mauti min hayati aqraba walau kana mauti ko da mutuwa ta kuma aqraba ita ce tafi kusa min hayati daga rayuwata sharattu na sharɗanta wa kaina inni hakika ni la azalu ba zan gushe ba mu'azzaba ina abin azabtarwa binari hawakum da wutar soyayyarku la ubi ulahu sharda ba zan toza wala ubi ulahu sharda ba zan toza tozarta shardin wannan soyayya ba shine abin da yake dace wajattu azabi na samu azaba ta da yake fama da ita cikin soyayya a azaba ita ce abu mafi daɗi fil mahabbata cikin soyayya ta bi farti garamin saboda yawaita bege lil mahabbaci ga masoyi aujaba wannan abin shine abin da ya wajaba walau kana mauti kuma zan yawaita su wannan bege wa masoyi din walau kana mauti ko da fa mutuwa ta akara ba ita tafi kusa min hayace daga rayuwata ko da na kasance zan mutu ko da na tabbatar da lokaci na ya kare to sharattu na riga da na sharɗanta wa kaina inni hakika ne la azalu ba zan gushe ba mu'azzaba abin yi wa azaba bina da hawakun da soyayyarku la ubi'u sharda ba zan tozarta alƙawari ba lahu da nayi wa wannan soyayya mahabbatukum fil qalbi nurin abalaha aba biha mahabbatukum fil qalbi nurin laha aba biha artaji tamhisa zambi zambil ladhi maba hababtukum qidman wama kuntum mu'rida وما زلت في دهري أرى سقطكم ردا وتعذيبه أزبا وحكم الهوى كفلة محبتكم سويركو في القلب أتكين زوتياتا نور تهسكيني محبتكم سويركو نور هسكيني في القلب أتكين زوتيا لها saboda wannan soyayyar ne fa a ba zuciyar tawa take haske biha da kuma wannan soyayyar ne artaji nake ƙauna a gurin Allah tamhisa zambiya ya tamhisa zambi ya share zunubi na allazi mara wanda ya gabata da wannan soyayyar nake nema Allah ma haka hababtukum na so ku ya rasulullahi kidaman tintini wa ma kuntu kuma ban kasance ma'urida zan bijire wa soyayyar ku ba wa ma ziltu ba zan gushe ba ara sukhdakum ina ganin fushin da kuka yi da ni rida yadda ne da hari matuƙar zamani mana ko da an ki yadda da ni ko da fushin da aka yi kawai in kuka yi fushin ma yarda ne ka san in soyayya ta kai soyayya wanda kake wanda kake so in yi fushin ma sai ka ga kai a lokacin ma ka ba fa son sa a kalli wanda yake soyayya wani lokacin baya baya gane ma yana son wanda yake so din sai ta yi fushi ya ta kokarin ya za a yi a gyara ko mace ne suke tare da mijin kamar ba ta son sa sai ya yi fushi watakila ya burkice mata ko an rabu ma to a lokacin za ka kuma ta dage tana son sa to wannan duka yana tashbihi ne yana kamanta cewa ko da halara ta yi fushi da shi to shi fushin ma shi a wurin sa soyayya ne tunda an ce a da a zanibi na soyayya mutum masoyiyarsa za ta yi fushi tamare shi ya ce ai duk a cikin soyayya ne to irin wannan tashbihin yake maka shine wa ta'azibuhu azabtarwansa asba shine abin da yafi daɗi na masoyi na soyayya wa hukumul hawa hukuncin soyayya kisda adalci ne ma'ana duk wani yanayin da na shiga saboda soyayya to ai wannan adalci ne daman soyayya ai ta kai sai haka shine wa hukumul hawa kisda mahabbatukum soyayyar ku fil qalbi a cikin zuciya ta nurun haske ne aba laha aba da wannan soyayyar ne zuciyata take haske biha da wannan soyayyar ne artaji nake neman tamhisa zambi a share min zunubi na allazima ba wanda ya gabata hababtukum na so ku kidimin tuntuni wa ma kuntu ban kasance ma'urida zan bujire muku ba wa ma ziltu ban gushe ba arasu khudakum ina ganin fushin ku rida yarda ne da hari matukar zamani in kuka yi fushi da ni ma ni duk a cikin soyayya ne wa ta'azibahu kuma azabtar wanda soyayyen nan take min taku ya rasulullah azba shi abin da ya fi min daɗi kamar dai masoyin da masu budurwarsa za ta falla mana mari ne ce ai duk a cikin soyayya ne wa hukumul hawa ai hukuncin soyayya kisna adalci ne ai duk halin da mutum ya shiga a cikin soyayya ai an masa adalci to in ba haka ba to me za a masa a shi wannan malam badamasi yace fa fi hubbikum fi kal fa fi hubbikum ففي حبكم قلبي مدى الدهر ما لوى ولو أنه يسلى بحر الذي الجوى ففيه وحق الحب غير كما سوى فلا تخشى بعد الحب منهم أخرضا أخل هوى عليك بدا الدارين بعد الرضا سقطا ففي حبكم سيكتي قلبي زوجياتا مدى الدهر متكر زامني ما لوى بذاتي لوني ففي حبكم أسكن سنكو in ka tashi sai ka ɗauko wannan fata sakwa sai ka haɗa ta da kaume ruwan nan sai ka ce faƙalbi na fata an fahimta fata farkon ne ka ɗauki ta haɗa ta da wannan kafin nan faƙalbi zuciyata madaddahari matuƙar zamani malawa ba za ta yi rauni ba fi hubbikum a cikin sanku walau annahu ko da kuma zuciyar tawa yusula za a ƙona ta bi harrin laza bi harri laza da zafi irin na wutan laza aljawa saboda bakin ciki fafihi sai ka ce gairuka waninka ya rasulallah masawa ba zai samu mazauni ba ba zai samu mazauni ba fafihi a cikin zuciyata wa haƙƙil hubbi na rantse da haƙƙi irin na soyayya wannan wawi din wawil kasam ne fala tafsha fala tafsha ya kai dan uwa fala tafsha kada ka ji tsoro sai ka dauko karshen shadar na kafa fala tafsha kada ka ji tsoron suhuba zaka fuskanci fushi ba'adal huddi minhum bayan kuma ka kasance masoyinsu akal hawa ya kai dan uwan soyayya alaika madaddare ne na hore ka ka riƙe soyayya su duniya da lahira eh sai ka ce falataksha kada ka ji tsoron kada ka ji tsoro ba adar rida bayan sun yadda da kai su kuɗa za ka fuskanci fushi ba adal hubbi minhum bayan ka kasance masoyinsu akal hawa ya kai ɗan uwan soyayya alaika na hore ka na maka gargaɗi ka riƙe soyayya su madaddarin duniya da lahira ina fatar an fahimta fa fi hubbikum a cikin son ku ne madaddare matakar zamani eh sai ka ce fa kalbi fa kalbi zuciyata madaddare matakar zamani malawa ba sai rauni ba fi hubbikum a cikin soyayyar ku walau annahu koda ku zuciyar ta wai yusula za a yi mata lalas za a kona ta abin da ake nufi da yusula na lalas ne shine a sa karfe a wuta ya zafi yayi ja a dauka a dodana a dora a guri to walau annahu yasla ko da zuciyar ta ko za a mata lala bi harri laza da irin wutar laza jawa saboda bakin ciki yace fa gairuka shi nan ma sai ka sake daukan fa fadin ta farko sai ka hada da gainu fa gairuka waninka matawa ba zai samu zama ba fihi a cikin wannan zuciyar tawa ko da ku an mata lalas din wa haqqil hubbi na rantsi da haƙƙin soyayya eh fala taksha kada ka ji tsoro akal hawa ya kai ɗan uwan soyayya ba'adar rida fala taksha kada ka ji tsoro ba'adar rida bayan sun yarda da kai su kuɗa na fushi ba'adar hubbi minhum bayan san su alaika madar dare ne na tsirkashe ka na ga maka gargadi ka rike son su duniya da lahira fa baharul hawa sa'abun famar ramajaddahu tajarra'aka asas sabari haqqan wa bardahu saluni ujib fal umrina hada faqdana hada faqdahu ala inna baharil umri adraktu haddahu wa ma nazarat aini li baharil hawa shadda fa baharul hawa kogin soyayya sa'abu kogi ne mai matuƙar wahala kamar rama jaddahu duk wanda ya nemi keta wannan kogin soyayyar ya keta ta cikinsa ya wuce ta jarra'a zai kwankwaɗi ka'asar sabari gidauniya ta ta ta maɗaci asabar nan shine gidau maɗaci wannan bishiyar wanda take da ɗacin nan wanda ake jiko da ita masu ciwon ciki to maɗaci maɗaci ita ce asabaru sai mutum ya ga kabar ma'anar ta ta haƙuri ne to shi ma haƙurin an samu masa ma'anarsa ne daga asabaru an samu masa ma'anarsa ne daga asabaru eh an samu masa ma'anarsa da sabaru ne saboda rashin daɗin haƙuri ne aka ce masa asabaru amma asalin asabar din sabarun shine bishiyar nan ta maɗaci eh to fa baharul hawa kogin soyayya sa'abun yana da matuƙar wahala kamar rama jaddahu duk wanda ya nemi ya keta kogin soyayya ya wuce tajarra'a sai ya kwankwaɗi ka'asar sabari gidauniya ko ka ce kofi irin na maɗaci haƙƙan haƙiƙa wa bardahu kuma sai ya kwankwaɗi sanyin wannan kogin kaga abubuwa biyu kenan shi kogin soyayya ga tsananin sanyi kuma ga tsananin ɗaci ba irin kogi ne da ka saba gani ba saluni ya ce ya ku ‘yan uwa ku tambaye ni, ku tambaye ni ku ‘yan uwa, duk mai tambaya ya zo ya zan ba shi amsa, saboda akwai abin da zai faru. Saluni, ya ku ‘yan uwa ku zo ku tambaye. Ujib, duk tambayar da kuka mun zan ba ku amsa. Fal umur na rayuwar mu, fal umuru rayuwata, na haza faka da hu, ina dab da na rasa rayuwata, na kusa rabuwa da rayuwata. Ala, ya ce ku faɗaka, inna baharil umri, hakika kogin rayuwata, adraktu haddahu na riski ƙarshen wannan kogin rayuwar tawa wa ma nazarat aini aini idaniya ta wa ma nazarat bata ga shaɗa iyaka ba libaharil hawa ga kogin soyayya abin da ake da shaɗa shine kamar a ce gabar kogi tunda duk kogin da ka tafi ka shiga ƙarshe zaka samu wata gabar da zaka sauka ana yi ko ko yadda kusan ruwa ya fi yawa ma zaka ji suna cewa tsibirin kaza tsibiri kaza ma'ana ai tsibirin dan wani yanki ne wanda mutane za su iya rayuwa a cikin sa duk da ruwa yana kewaye da shi to wannan shaɗa ɗin shine kamar a ce tsibiri abinda malam yake nufi yace kogin rayuwarsa ya ga ƙarshen kogin rayuwarsa amma kogin soyayya shi bai ga wani tsibiri ba bai ga wata gabar da mutum zai iya fita ya je ya zauna ba ina fatar an fahimta fa baharul hawa kogin soyayya sa'abun kogi ne mai tsananin wahala kamar rama jaddahu duk wanda ya nemi keta kogin soyayya na jarra'a zai kwankwaɗi ka'asar sabari kofi irin na maɗaci haƙƙan haƙiƙa wa bardahu kuma zai kwankwaɗi sanyin wannan kogin kaji shi kogin soyayya fa ya sha bamban da sauran kogi zuwan sauran ruwan kogi wani akwai daɗi amma shi wani kogin soyayya ga ɗaci ga tsananin sanyi shi ya ce to saluni ku ƴan uwa ku zo ku tambaye ni ujib zan ba ku amsa ku zo ku tambaye ni zan ba ku amsa me yasa in kun tambaye ni zan ba ku amsa fal umru na haza faqadahu fal umru rayuwata na haza faqadahu ina dab ina kusa da rabu da rayuwata saboda an ce babu wata gaskiyar da take kamar mai wasici mutumin da ya ga alamun mutuwa zai yi to duk wani mutumin da zai faɗi gaskiya a bayan sai saboda duk wanda ya ga zai mutu duk abin da ya faɗa haka ne to saboda haka ku zo ku tambaye ni fal umru rayuwata na haza faqadahu na kusa rabuwa da rayuwata na kusa rasa shi ala ku saurara ku ji fa inna baharal umri hakika kogin rayuwata adraktu haddahu na kai na, na riski iyakarsa wa ma nazarat aini aini idaniyata wa ma nazarat bata gaba wa ma nazarat aini aini idan ya ta wa na wa ma nazarat bata ga shadda gaba bali baharil hawa ga kogin soyayya rayuwa ta kare na ga karshen rayuwa ta amma kogin soyayya ni fa ban ga ranar da za a daina ba ba ranar fita kenan yace min al bu'd ulil wasli minni yaqad zawa wa harul jawa wal hajaru qalbi yaqad kawa tamallakani kidiman wa fil qalbi qad sawa usirtu bi hubbi واسترقن يرهوى وقابيه لي أفتا ولم يكن مشتبه من البعد saboda nisa da nai da masoyina udul wasli bishiya ta saduwa da masoyi kad zawa ta yankune min ni gare ni mana saboda nisan da nai itacen saduwa da masoyi ya bushe mana kaga abu ne mai wahala kenan aje a sabu zuwa ziyarar ma'aiki kenan eh kalbiya kalbiya waharul jawa waharul jawa zafi irin na bakin ciki na soyayya kadkawa yayi lalas kalbi wa zuciyata kalbiya zuciyata kadkawa an yi wannan harul jawa zafi irin na soyayya kadkawa kalbiya yayi wa zuciya ta lalas wal hajaru da kuma rabuwa da masoyi bakin ciki na soyayya da kuma zafin rabuwa da masoyi yayi wa zuciya ta lalas shine kawa lalas a sa karfe a wuta ya ja a dauko a tsodana a mutum ta mallaka ne kidiman ta mallaka ne ya mallake ni shi wannan soyayya tawa ko kuma ta mallaka ni san annabi ya mallake ni kidiman tintini wa sawa kuma hakika ya samu zaman ya samu gurin zama zaman dirsha fil qalbi a cikin zuciyata usirtu an riba ce ni bi hubbi saboda san da nake wa ma'aiki na zama kamar bawa ribatacce ba shi da komai sai soyayya wastaraqqani alhawa alhawa soyayya wastaraqqani ta mai da ni bawa daga raqiq ne in an ce arriku arriku bawa arrikatu bauta wastaraqqani alhawa soyayya ta mai da ni bawa wa qabihi li afta wa qabihi mai hukunci na soyayya aftali yayi min fatawa walam yaku kuma bai kasance mushtadda mai zalunci ba alƙali na soyayya ya mun ya mun hukunci kuma hukuncin da yayi duk wannan abin da yake fama da shi to alƙalin fa bai mun zalunci ba hukuncin da ya min na wannan yanayin da nake ciki duk hukuncin da yake min na wahala da nake fama da ita saboda soyayya to alƙalin nan yayi adalci bai yi zalunci ba ma'ana abin da yake nufi duk wata wahalar da yake fama da ita a cikin soyayyar annabi to wannan abun daidai ne in ma mutum bai fuskanci waɗannan matsalolin ba to ba shi ba bai ba cika masoyin ba shine abin da shi imam al-badama sai yake faɗa min al-bu'udi saboda nisa da ne da masoyi udul wasli itaciya ko ka ce bishiya ta saduwa da masoyi kad zawamin ni ta yankwane min zawa shine yankwane abin da yake buzu danye ya zo koma bushashe waharrul jawa waharrul jawa zafi irin na bakin ciki na soyayya kad kawa kalbiya yayi wa zuciya ta lalas wal hajaru da kuma rabuwa da masoyi ta mallaka ni kidima ta mallaka ni kidima san annabi ta mallaka ni ya mallake ni kidimin tintini wa qadsawa kuma ya samu gurin zama zama irin na dirshin tilgabi a zuciyata usirtu sai aka ribace ni bi hubbi saboda san da nake wa annabi wastaraqqani alhawa alhawa soyayya wastaraqqani ya ta mai da ni bawa wa qabihi alqali shine alqabi wa qabihi alqali irin na soyayya afta ya yi fatawali gare ni mana ya yanke min hukunci wannan da kaga an maida ni bawa kamar kamamman yaki to alƙalanci aka min na soyayya alƙalin soyayya shi yanke min wannan hukunci wala ya kuma shirta kuma bai yi bai yi zalunci ba a nan a wannan baitin akwai wata fa'ida zan faɗe ta saboda ƴan uwa wataƙila wani yana buƙatar ta sai ɗauka amfani da ita wannan kalmar ta mallaka ne kiliman wa fil kalbi kada sawa iya nan ta mallaka ni hidiman wa fil qalbi qadsawa ana sirri da shi na soyayya mutum da yake so ya samu farin jini a cikin jama'a to ana rubuta wannan ta mallaka ne kidimin wa fil qalbi qarsawa in ka rubuta ta mallaka ne sai ka bude wannan munjayin kidima shi ma na munjayin sai a bude shi to in aka yi rubutun ana iya rubutun idan kafa uku uku za ka yi kullum ka sha to sai ka kwana uku kafa uku uku kwana uku in kuma bakwai bakwai mutum zai kullum sai ya kafa bakwai bakwai kwana bakwai in kuma tara ne ma sai ya kafa tara tara kwana tara idan kuma sha ɗaya mutum zai yi sai ya kafa sha ɗaya kwana goma sha ɗaya kafa sha ɗaya kwana goma sha ɗaya amma yadda ake yi kafin mutum ya fara zai samu citta mai kwanso akwai citta da za ganta guda ce in ka buɗe cikinta za ka ga 'ya'ya a cikinta kamar 'ya'yan dawa to in aka sissike wannan cittar to waɗannan 'ya'yan da suke cikinta kamar na dawa su za a daka in aka daka su suka daku sosai sai a kawo sukari a kawo suga sai a zuba sai a ƙara daka su sai zamto da wannan cittar da suga sun haɗu sun daku da kyau da ka daka ma za ka ga ta yi fari to wannan abin wannan shine mahaɗin rubutun idan ka tashi idan kai rubutun idan farin jinin mutane kake so in ka rubuta ta mallaka ne mun jayi sai ka sa annasu kidiman shi ma cikin mun jayi sai ka sa annasu idan ka wanke sai ka ɗebi garin wannan citta da ka daka da siga din ita wannan citta mai kwansa sai ka zuba a cikin rubutun sai ka ɗora shi akan wuta akan garwashi ko kuma dai wuta sai ka ɗora shi sai ya dafu sai ya tafasa in ya tafasa sai ka sauke shi sai ka juye shi a abu sai ka sha kamar yadda ake shan shayi ko akwai yadda ke iya wani zai iya shan sa da zafi wani sai ya dan huce to yadda ake shan shayi haka ake shan sa kullun ai haka adadin da mutum ya dauka sannan kuma in wani ne ma kake son soyayyar sa ko wata ce ma kake son soyayyar ta ko wata ce ma take son soyayyar wani to duk za ta iya wanda ake so sai a rubuta sunansa kamar yadda tsarin haka yake za a yi shi eh yace ilaihi ara sa'ayi wa fardu tadarru'i wujuban walau fihi ali mutawajji'i usirtu bi hubbi lil habibi bi ajma'i wa ma malakat nafsi suwa faidu ajma'i wa hal yamliku al ma'suru qabdan wala basda yace ilaihi ara sa'ayi sa'ayi tafiya ta ilaihi zuwa ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ara nake ganin ya dace ma'ana ina gaba abin da ya dace kawai ne tafi na je wajen ma'aiki shine alaihi ara sa'ayi zuwa ga ma'aiki ne nake ganin tafiya ta ta dace wa farda tadarru'i da kuma tsananta kaskantar da kaina shi ma zuwa ga ma'aikin Allah nake ganin haka yafi wujuban wannan abu fa wajibi ne ma'ana ilaiki ara sa'ayi tafiya zuwa ga ma'aiki ne nake ga ya dace wujuban wajibi wa farda tadarru'i kaskantar da kaina ma gare shi nake gani ya dace wujuban wannan abun wajibi ne duk kowanne ya kada da wujuban walau koda kuma fa alimu radadin tawajju'i zafin da nake ji fihi ya tabbata cikin wannan tafiya ko da kuma fa zan haɗu da raɗaɗi da masifa alimu shine raɗaɗi tawajju'i shi ma raɗaɗi da jin ciwo wannan tafiyar da zan yi wajen annabi walau ko da tawajju'i akwai jin raɗaɗi alimu akwai raɗaɗi tawajju'i na ciwo fihi a ciki to duk da haka dai ina ganin wajibi ne na tafi usirtu an riba ce ni bi hubbi da sanda nake lil habibi ga masoyina bi ajmu'i kuma an riba ce ni ne gaba ɗaya na wa ma malakat nafsi nafsi raina wa ma malakat bata mallaki komai ba ba abin da za ta iya yi siwa faidu azumi sai dai kawai zubar da hawaye wa hal yamliku ma'suru shin wanda aka riba ce shi zai mallaki qabdan danka wala basda ko shimfidawa shin wanda aka mallake shi ya isa ce wannan kayan nasa ne ai shi da shi da kaya din mallakar wuya ne wala basda ko kuma shimfidawa ya isa wanda aka mallake shi ya ce wannan gonar tasa ce ko wannan gidan nasa ne mana dai wanda ya maɗi wanda soyayya ta kai shi wani mukami to ya zama baya mallakar komai duk abin da ka gani to na masoyinsa ne shine wahal yamliku al-ma'suru al-ma'sur wanda aka riba ce shi wahal yamliku shin yana mallakan qabdan danka wala basda ko shimfidawa wa illam anal wasalan saya karba marji'i wa ya dula afkari wa ya su amarji'i wa qad nazahid nazahat min shaddatil wajd admu'i وقد نحلت مما ألاقيه عضلئي وقلبي براه الوجد أو قتله قطة yace wa illam anal wasla idan ban samu saduwa da masoyina ba fa ya karba marja'i ya bakin cikin makomata kamar ka ce in ban samu saduwa da ma'aiki ba kai wannan wani irin bakin ciki zan dawo da shi shine illam anal wasana idan ban samu saduwa da ma'aiki ba zuwa ga masoyin nawa fa ya karba marja'i ya bakin cikin makomata wa ya dula afkari ya tsawon tunani na kai wani irin tunani zan yi a duniya wa ya su a marja'i ya mummunar makwanci na wani irin kwanciya zan yi saboda bakin ciki shine wa ya so a marja'i ya mamakin munin makwanci na a ce gani ina zo na na zo na kwanta ba tare da na jira samu aiki ba wa qad haqiqa ajmu'i hawayena sai ka ce wa qad haqiqa ajmu'i hawayena nazahat ya kafi min shiddatil wajdi saboda tsananin bakin ciki nazahat ya kafi kamar idan ruwa yana zuwa sai idan ya kafi ya daina zuwa shine nazaha nazaha eh wa qad haqiqa adumu'i hawayena nazahat ya kafi min shaddatul waje da saboda tsananin maki ciki ma'ana nayi kukan har ma hawaye nawa ya kare wa qad haqiqa adulu'i haƙarƙarina nahilat ya rame min ma'ulaqihi saboda abin da nake fama da shi na soyayya haƙarƙarina ya rame saboda daga cikin wuraren da ake gane rama akwai haƙarƙari saboda akwai wasu kasusuwa a wurin rit wannan kasusuwan da a turanci ake kiran su rit saboda da mutum ya rame in kaga cikin zaga wannan kasusuwan sun fara fitowa suna daga cikin wuraren da suke gaggawar nuna rama wa kad haqiqa adul'i haƙurƙurana nahilat sun rame min ma'ulaqihi saboda abin da nake fama da shi wa qalbi zuciyata kuma alwajadu bakin ciki barahu ya rarake ta ta zama fanko au qaddahu kai ko ma an ce bakin cikin ma ya yanke ta kadda yankewa walam ma hada halin ya ki bi himmati taqadda a qalbi wabtalitu bi qurbati wa faraqani sabri wa ruhuta bi hasrati wa sharrada nawmi sayru an ahibbati wa laqaitu ba'da al-qisbi min wasani qahba walam ma lokacin da hadin yaki mai kora taguwanni hada ya kora bi himmati da himmata su a da lokacin da za a tafi aikin haji yadda ake yin tafiya tafiya ce ake yin ta cikin ayari to a lokacin akwai tafiyar da in za a yi akwai wanda ba shi da abin hawa za a iya samun mutum ɗaya shi kaɗai yana da kamar abin hawa goma ko ashirin ko talatin kamar dai a yanzu yadda ake yin tuki direba zai je tasha da motar sai ya fakin mutane su zo su hau hau ya tuka sai tafi to a daɗin shi ma ana samun hadin ne yaƙi shine kamar direba wannan raƙuman kamar guda biyar ko goma ko ashirin ko talatin duka nasa ne za ku zo ku biya shi ku hau raƙuman shi kuma ya kora muku raƙuman ya sa su a gaba ya kai ku inda za ku je to a lokacin shi imamul badamasi wallahu a'lam watakila a lokacin sa ma ana irin wannan sana'ar kamar da yanzu dai tuki saboda haka wannan ma lokacin da halin yaƙi mai kora raƙuma hada ya kora bi himmati da himmata da in ga mai kora raƙuma ya kora sa an tafi sai na ga kawai ya kora da himmata mana ya tafi da hankali da takadda a kalbi da in ga an kora wannan raƙuman za a tafi garin annabi takadda a kalbi zuciyata sai ta yayyanke wabtulitu aka jarrabe ni da kurbaci da bakin ciki na wa fara kare sabari da in ga ƴan uwa sun kora raƙuma za a tafi wajen annabi wa fara kare sabari sabari haƙuri na wa fara kare sai rabu da ni wa ruhutu sai na dawo bi hasarati da nadama dawo ina nadama sairu za'ani a hibbaci sairu tafiya za'ani a hibbaci na raƙuman masoyana shine sairu tafiya za'ani a hibbati na raƙuman masoyan na wannan washin raza nauyi shine ya kore barci a idanuna da aka kore raƙuman aka tafi to kamar an kore barci na sai na ji na kasa barci shine sairu tafiya za'ani a hibbaci na raƙuman masoyana washar da nauyi shine ya kore min barci na walaƙaitu sai na haɗu da ƙahaɗa fari ba'adal kasbi bayan yabanya min wasanni daga wannan barcin nawa alkisbu shine yabanya tsiraisi kore to walaƙaitu ka haɗa sai na haɗu da fari ba'adal kisbi bayan yabanya min wasanni daga barci na ma'ana da zan kwanta ne barci na yadda nake so kawai wannan abin kuma da ya zo shi kenan sai na haɗu da fari ma'ana sai bacci ya ɗauke gaba ɗaya idanuna wallahu ta'ala a'lamu